أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو عمي إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم yanzu wanda ya sa annama unzila ilayka min rabbikal haqqu fa amana bihi wanda ya sa abinda an ka saukan maka na qur'ani daga ubangijin ka cewa shine gaskiya kuma ya bada gaskiya da shi ya zamo kaman wa amma kamar wanda yake makahu la ya'lamuhu bai san cewa qur'anin da aka saukan ma ba shine gaskiya wala yumni bihi kun bai bada gaskiya da shi suna zama daidai la ba su zama daidai ina ba ta zakaru amma waɗanda ke wazantuwa kawai su ne ulul albabi ma'abota hankali su ne masu hankali Allah ce allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq allazina masu hankali su ne waɗanda suke yufuna bi ahdillahi waɗanda ka cika alƙawalin Allah al-ma'khudh alaihim wanda an karika a kansu wahum fi alamin dharri suna alamin dharri sanda Allah ya fidda dukkan ɗayan Adamu daga tsatso ne wa ashhadahum ya shaida masu cewa alastu bi rabbikum zuwa ƙarshe kalubale to wannan ne wa kulli ahadin kuma suna cika dukkan alƙawarin da suka kulla wala yanquduna kun ba su warware almisaqa kulli alƙawali bi tarkil imani da barin imanin da suka yi ma Allah alƙawali aw al ko ku barin abin da Allah ya farlanta musu wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أولو الألباب دي والذين سنة وأن سكي يسلون سنة سادد ما أمر الله به أن يوصل أبند الله يهورند أسادد وصفهم بهذه الصفات الله يا صفة أولو الألباب دوأن صفو في وهي صفات أهل الإيمان حقيقة وأن صفو بيكوا sifofi ne ko su ne sifofin masu imani ga hakika menene shine alwafa'u wal waslu cika alkawali da sadar da abun da Allah ya yi horo da asadar wannan duk sun ƙunshi sauran sifofin masu imani cika alkawali sadar da abun da Allah ya yi horo da asadar wasu luma amara Allah bihi an yusal sadar da abinda Allah ya horo da asadar da shi shi ne ce wal waslu waslu ma amar bihi an yusala wa hiya anwa'u nau'o'a ne al na farko al imanu billahi tabaraka wa ta'ala imani da Allah tabaraka wa ta'ala wal imanu bi jami'i anbiya'ihi wa rusulihi wa kutubihi da imani da dukkan annabawan shi da manzannin shi da littattafin da ya saukan musu wa mahabbatu salihin da son managartan bayan Allah wasu hubatuhum da abutaka da su ka samu wani salihi wanda za ka zama tare da shi wa ziyaratum da ziyarar salihai bayan Allah wa mahabbatul ikhwani fillahi tabaraka wa ta'ala da son yan uwanka na cikin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana cikin shine ma amara Allah bi an yusala wa min hadha alwasl yana daga wannan sadar da abin da Allah ya ce a sadar silatul rahimi sadar da zumunta arrahimu ita zumunta qasamallahu laha Allah ya rantse mata annahu yasilu man wasalaha Allah zai sadar da wanda ya sadar da ita waya qada'u man qada'aha zai yanke wanda ya yanke ta da Allah zai soko da zumunta sai ta makalkale ma al'arsh tana kuka sai Allah ya ce a menene haka ba za ki sauka ba ne ba za ki ji magana ba ta ce Allah ba shi ne ka nuhi ba to ko kan mi kike ta ce Allah za ka sauka da cikin dan adam kuma ka san dan adam ba zai sadar da ni ba yanke ni zai yi sai Allah ya ce bai ishe ki alfakari ba ni rahamanu ke rahimu na tsago miki suna daga sunana ta ce Allah godiya nake yi ya ce to ki sauka na rantse da zati na duk wanda ya sada kike zumunta to zan sada shi da ni Allah wanda ya yanke kike zumunta zan yanke tsakanin shi din tace to Allah na yadda wasalatul rahimi sada zumunta ala aujuhin yana kan nau'o'a iri-iri minha yana daga sadar da zumunta alhadiyatu ba da kyauta ga 'yan uwan zumunta in kana alwasilu ganiyan in mai sadar wannan ya zama mawadaci wal mawsulu faqiran wanda za a sadar zumuntan nan gare shi zama talaka to kai mawadaci ka ɗibi dukiyarka ka ba da ita hadiya ga talaka dan uwanka to ka sadar da zumunta aba kuma ga yanzu wannan sai aka ɗauke shi kamar ya hi sada zumuntan muhimmanci kai sai ka ce baka zuwa wurin dan uwan zumunta dan dibin baka da abin da zaka bashi ko kuwa aka tahi shi ko dan baka kawo mai komi ba sai ya kasa fahimta cewa ka kyauta ko ko kai za ka dawo bai baka komi ba sai ka ga bai kyauta ba ci ai ruwa ɗaya ba ne to ruwa rayuwa ce to wannan shi yasa ma sai sada zumuntan ya nauyi ko ko in ka zo kana talaka wurin mawadaci sai ya dibi cewa abu ne ya kawo ka ko da ba shi ka kaune ba to ko kuma kai kuma kyamar wannan sai ka ji nauyin zuwa wurin shi mu yi ƙoƙari a zama ana sada zumunta don Allah in kana da abun bayarwa ka bayar in ba ka da abun bayarwa ka je in an zo wurinka in kana da abun bayarwa ka bayar in ba ka da abun bayarwa ka yi godiya ana sada da zumunta kuma bin ziyarati da ziyara ka wanke ƙafarka ka je bahaushe ya ce zumunta a ƙafa take don abun farin ciki a ganka abun jaje a ganka haka ba gaira ba saba kawai ka wanke kawa ka je wurin dan uwan zumunta dan sadar da zumuntanka wa bil mukataba ana sada zumunta da canjin wasiƙa kai mutum wasiƙa in wuri ya nisa shi rubuto maka amsa ka rubuta mishi ya rubuta maka wannan sadar da zumunta ne shine tabadulur rasaili canjin wasiƙu tsakani kullu hadha dakhilun fil wasli dukkan waɗannan yana shiga cikin sadar da zumunta wamin ha yana daga sadar da zumunta riyadatul marda gaida marasa lafiya wanda ya tashi don ya gaida mara lafiya manzo Allah ya ce yana cikin fadama aljanna har ya je ya dawo kuma mala'iku su ne mishi addu'a sannan huwa fi zimmatillahi kuma idan mutum ya kwana arba'in bai da lafiya to in ya warke to jin zahin dan uwa ne ko masoyi da bai ce ganin shi ba ya yi rashin lahiya ciwo ga zuciya kai ka ji wani nan da kwanta ciwo wai ko ya zo ya gaida ni to kuma ka ga da wuya ka ce ganin mutum mara lahiya baka ba shi komai bai ce wani gaisuwa ɗaya tsaya ya tsare kullum zai zo ya gaisan amma kun bai ba da komi to amma kuma kai mai zuwa ziyara ka dibi yanayin lokaci sannan ka dibi yanayin wanda za ka je wurin shi da an ce ziyara kakka je sanda mutum ke fama da wani abu na auradu ko yake hutawa ko yake wani shagali ka zo kai dole ga dan uwa sai ya ba abun da yake ya zanna da kai kun yi hira ba dole bane wannan kuma ziyara a kiyaye lokaci a kiyaye kuma yanayi ko ko mutum bai da lahiya kai sarkin gai da mara lahiya ka zo sanda mutum aka zo gani ne bai da lahiya zai ɗanyi ƙarhin hali ko ya yake dan ka ji daɗi to ƙarfin halin na yana cutar da lahiya ta yana son ka bashi shi kaɗai amma ka zo wurin marar lahiya koma kamar gidan buki to ba a haka nan za a dubi yanayi ko ziyara ce in kaga mutum ya ji daɗin zuwan ka bai cikin wani shagali wanda zai shagaltar da shi to ka zanna ku ta hira amma in kaga cewa yana da abin da ya dame shi ko wuridi ko hidima da iyali ko wani abu salamu alaikum muna lafiya to sai an jima haka ka aski barin lafiya wane ya jiki alhamdulillahi to sannu an ce halbatu shatin ka san tatsa akwai haka tsurun ka tashi to shi aka ga da barin lafiya ka zo ka zauna wane ya jiki alhamdulillahi ana so ka jawo hadisi ko aya ko wata hikaya wanda za ta sauƙe mishi jin zahin ciwo wani sannu ai rashin lafiya haka Allah yake za a habba abdan ibtalahu in Allah ya so bawa sai ya jarrabai da wata musiba kuma rashin lafiya ƙarin girma ne tsalkaka ne gare ka Allah da ya baka lafiya fatiha salatul fatih misali shikenan in ma kaga babu yanayin wannan jama'a sannu musannu to Allah ba shi lafiya to sai an jima shikenan amma in kaga da ka zo ya ji daɗi ya saki jiki to ka zanna dan ya dan huta ya samu raɗaɗi ya ɗanyi mai sauƙi haka in ka ga mutum ka te wurin shi ya nuna jin daɗi to sai ka tsaya ku hira ku yi kuma a kiyaye kada a yi gulma algibatu ashaddu min zina giba ta hiza na tsanani wurin Allah to kakka je ziyarar mutum daga wane ya mutu sai ya lalace tsogumi kawai da cince inda baka zo ba ko shi aka zaga ba zai ji ba laƙad sabbaka man ablagaka sabba wanda ya gaya maka an ɓace ka to shi ya ɓace ka ba wancan ba saboda shi wancan da ya ɓace ka ya ji kunya bai ya ɓace ka gabanka to amma shi wannan sarkin magana faɗi ba a tambaye ka ba ya ɗauko zagi ya zo ya faɗa maka wani ya ɓace ka to shi ya ɓace ka ba wancan ba a in masoyina kake in ji ka tare mani mutunci na inda ba ni nan kun ba sai na sani ba shi Allah ya sani amma ka zo kana ce wane bai kaunarka wane ya ce kaza ba dan shi ake ziyara ba kuma galiban ma ka in ka ga mutum shi ka kawo shi urinka ka yi batu da kakka aishe shi don kada ya zo ya ci da kai guba kawai ya ɗauko tsogumi ya zo ya kawo maka kuma akwai abin da aka ce ma ƙorafi ƙorafi daban tsogumi daban shi ƙorafi ba a rasa mutum ya ƙorafi wani abu da ya dame ka kaɗan waɗe ka ji sanyi shi a ƙorafi to amma tsogumi ba abun da za ka samu na fa'ida haka kawai don cince da gulma kawai ka ɗauko ƙaramin magana kawo mutum to wannan sha cince sha tsogumi to amma ƙorafi mutum ya ɗan damu shi waɗi don ya ji sanyi sai ka ƙunshe balle ya zo minahicin bature sai a zo da waya za a ja ka magana da gangan aiwa da ka je wurin wani aiwa ne mutumin ka kaza kai ku sai ka saki baki ka amince mishi shi ku yana na yana rikodin ka ga ya zama cin amana ko ga doka conventional law cin amana ne ku shina da doka ka yi rikodin magana mutum bai sani ba ka ci amana shi kuma akwai doka ko ga shari'a musulunci kuma ka zama cin amana ka haince shi ko ko ka zo ka aje handset sai ka takali mutum magana alhali ka kira lambar wani sai ka tsokali sai ya ɗauki waya sai ya zama shi ya saki baki don ya amince maka wancan na jin abin da aka faɗi amma shi bai ɗauki farkon tashi magana ba sai dai kawai ji kana zagi ne ko kana haɗa wasu abubuwa bai san me an mafarin magana ba wannan duk ba sada zumunta ba ne in dai shi ne za ka zo to don allah kar ka zo kuma sai a kula abin ya yawa ko da nan masallaci sai ka ga in ana hada-hadar siyasa wasu sun mai da kansu wasu iri ga sunan ga su kusa ga mutane amma minahici suka yi amma su zuba bi sun ka zama ba wasu ma komi saboda wanda yake minahiki kowa zai ki shi man nan malaka nan ma'alaika wanda ya kawo maka tsogumi na minahici yana tashi zai ɗauki tsogon minahici na kai kai wani wuri annamimi ba amince mishi annamimi aikin banza ne akwai wani ya zo da bawa ne kyakkyawa zai sayar to in ka zo sai ya ce maka to boye aibi haramun ne ka gan shi nan da kyawo na ito kuma ya iya sana'a iri-iri kuma akwai ƙwazo duk abin da kasa shi to a sa ku a huta ne amma fa minahiki ne annamimi ne shi da illa ta ba da haka zai sayar a to min nake da annamimi minahiki shi kenan sai a bar shi da kaddara ta koro wani ta to in dan wannan tunda na sani ai an huta da shi nawa zaka sai mai ta to ka dai sai aka sai da shi banza yakko ta ta bauta da kyautatawa ka san an ce kusa ga sarki nesa ga Allah minahiki yayi kowa ladabi da biyayya da sanin abin da kaka so ya maka har mai gida ya amince mai ya zama shi ya tsakanin shi da mata ta shi ka kai cewa ne shi ka an so abinci shi ka kai komi ran nan sai ciwo ya kwantai da an ka aika ya kai cewa ne an so abinci sai ya daɗe bai tai ba ya daɗe ita kuma mata ta da ba a kai mai gida abinci ba a kawo na marece ba can sai ya zo rai ɓace muna lafiya wani ka daɗe da Allah ni dai an shi baka na abinci Allah da ya sawaƙe ha Allah da ya sauke ai mutum bai da amana lahiya wani ni dai ba ni in tayi don Allah mai gida yanzu haka ya da ban tayi ba kai faɗi mana ce a ba Allah da ya sauke dai ba ni mi ce to tun da kin matsa ban ni wallahi tallahi na ɗauke ki uwata dan tun da na zo gidan nan duk abin da uwa ka waɗa kin mani kin nunka da haka wallahi tallahi ina iya sai da rayuwata in kashe kaina saboda ki me an kai a'a ni dai ba ni me an kai ce bari ai wallahi tuntuni wato wata annan tana zuwa wurin mai gida kuma abin ce abin a faɗa muku ko mata ku mai da abu hitina dai ki haɗe in na faɗa miki dai ki roha min asiri ce to ce wata mace annan tana zuwa wurin mai gida kullun in sun ka shige baka san me suka yi ba cikin ɗaki to ni na ɗauka dai wata mu'amala ce to amma yanzu abin da ni ji yau to hankali na ya tashi saboda ban son a ci amma da gida wallahi ke yi uwata me kajiwa ne a'a jinni sun shirya cewa zai sake ki ya aure ta to wance ina mi nake da ita da gidan ba ta san ne ba ban san ta ba ban san kirkin ta ba to yanzu an ka sake ki an ni goma in mutu a sakan ya ce eh haka zan zuwa kulla zai a sake ki aure ta hankalinta ya tashi ta kama ka ce a'a ni ina da magani in an ka haɗa shi billahi lazi ba dai nan gidan ba ana bari wannan magana ko mu'amala suna bari to amma mahaɗin ne adda wuya ta ce ai billahi lazi komai ina iya yi sai ya ce wato gashin shi nana nan ƙarƙashin gashi aka so ko kare guda kin ka samu in an ka samu gashin nan kare guda to in na haɗa magani ai wallahi duk mace bai koma ganinta ta ce ai shikin ta ce an shiga aska yana da aska ta wanzama ya ce in ya kwanta kwana sai ki dan asko kaɗan sai ki bani ta ce an gama ta anshi aska ta aji da ya anshi abinci kaga ya daɗe bai kawo ba ya anshi abinci ya daɗe bai kai abinci ba mai gida ya damu da ya zo kai wani lahiya ce mai gida ga dai abinci Allah da ya sauke ga Allah da ya sauke mai gida mi gidan ba lahiya ne ce inda ba lahiya ai sai mu ta asibiti Allah da ya sauke mai gida ga dai abinci me ka gani Allah da ya sauke babu komi ai wallahi ne da kan rike ni ubana ma bai rike ni haka nan ba wallahi ubana bai rike ni haka nan ba dan haka ni ban kauna a cuce ka to kuma magana duniya ka wadi abu yanzu a ce maka minahiki mai gida yadda mu ya alka ya ce wallahi mai gida duk zuwan da nika ina iske wance tare da wani kato duk zuwan da nika to in faɗi ka ga laihina to amma abun da ni iske ya tayar min da hankali mi ka iske a mai gida bare dai kai yaka mi to na ce ba wasan na zo ba sai na je ya ce shi ya gaji yanzu abin da za a yi ga aska ta yanke ka in ta yanke ka shi ke sai ya hau dukiyar ka aure ta mina ne ce kwarai ku a wancan ba ta ci amana ta ce Allah ya sa ka shi yasa ban faɗi ba tuntuni ya ce yanzu ba kana baccin rana ba ɗan an jima an ka ta yi kamar bacci kaka yi ka ga mamaki abin da zai faru ya ce to ya zo ya kwanta sai ya kawo bacci ya kai da mai shari ita ko boye Allah bai bada cikon magani sai ta lallabo ta gani bacci ya kai ta ga bacci ya kai sai ta ɗauko askarta ta aski ta aza haka sai ya damƙe hannu to wanda aza ma wuƙan wanza ne ga makogari ga makogaro kana kwana kana gada wata magana ko da ya rike hannun ta zo ta kuce ya kwace wuka sai daka mata an ce ma ajali rigima gada aka yi an kashe kwan kaɗo ma dangin ta sun ka sun kashe shi gagawa namiji gagawa mace ba wanda ya sai da aka in ba an gama nahikin ba shi ko ya tahiya ce to kaga shi awwaya annamimi da minahiki komi daɗin annamimi da minahiki kakka yadda ka ba shi dama man nan malaka nan ma'alaika abun bakin ciki wasu shugabanni wannan shine jarin da ake zuwa wurinsu da shi mutum zai zo wurin mai gida bai da abun da zai ɗauko na magana kirki to kuma shi ko ya san yana jin daɗi in an yi tsogumi sai ya kawo tsogumi to yana haɗin na gaskiya sai ya kirkiro labarun ƙarya ya zo yana faɗi ko mai gida ya ansa shi yasa Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimi da mutum ya zo ya ce maka kaji an ce ko na ga kaza Allah ya yi mai suna suna ne fasiki kai kuma Allah ya ce kakka ɗauki mataki sai ka bincika ya ce abin da yasa nace haka nan to saboda kakku haɗa ba mutane cikin jahilci da baya ku waye gari kuna da kun sani wannan aka ce ma in ji akun fasikun ɗin nan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda maulamu shehu na Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yace komi ka sai tawali bai cimma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda abun da yayi sai aka ce mai fasiki an aike shi ce wata kabila ya anso zakka shi wancan na asali aka aika masu manzon Allah alaihi salam ya aiko da manzo wane saboda ku ba da zakka kace ah alhamdulillah musuluncin nan namu ya karbu ga Allah har ana son dukiyanmu ta zamo tsalki ga dukiyanmu sai aka yi gangami sai aka tare shi irin tariyar yaƙi dama haka ake in za a tare babban bako a yato da ganguma yaƙi ana bugawa ana waƙa sadaukantaka ana wasa da makamai saboda alfahari da jin daɗi shi ko ashe ya taɓa kashe wani mutum cikinsu ba a biya fansa ba ba a rama ba da haka ganin ya kai jira ne aka yi a neme shi a kashe ko da ya tunkare su ya gansu da shirin yaƙi ya ce ka gani ba ashe ba su mance ba kawai sai ya kwada da gudu ya dawo madina manzo Allah ya ce sallallahu alaihi haka dawo ya anka ya ce bari ya rasul ai sun tada alƙawari duk sun yi ridda ni ma da kyan nisha da kyan da kyan nisha ya rasulullahi ai duk sun kahirce manzo Allah ya doke shi kyakkyawan zato sai ya ce ai shirin yaki za a tai a ci wannan ƙasa gabaki daya ana cikin shirin yaki sai ga sun zo da jama'a manzo Allah ya ce me ya kawo ku suka ce ya rasulullahi ka ce za a zo karɓar zakka don mun gaya wa mutane an tara dukiya ya zo ya faɗi yadda aka so duk abin da Allah ka so ga dukiya mun bashi mun tare shi da murna don mun ga cewa manzon ka kai ne ya rasulullahi to amma kun mun hange shi ya hange mu kawai sai mu ga ya juya to sai muka yi gudun kada ya zama wani sako ne kuma Allah ya aiko bai karbi tuban mu ba shi yasa muka zo mu ji lahiya ya rasulullahi ya dube shi ya sunkuyar da kai kai wane ya an kai ce wallahi ya rasulallahi na dai tuba ma Allah wallahi dai ƙarya ne masu ce wallahi na kashe wani cikinsu to sai na yi tsammanin cewa za su ɗauki fansa ne maza Allah ya ce to sai Allah ya sauko da in ja akun fasikun bina ba in fata bayyanu an ta su yi bukaban bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadi wa alamu annabikum rasulullah to shi dai wannan da yake tarihi ne bai da daɗin waɗi wal kafu an ba shi jara bainahum manzo Allah kora ta ya Madina yace to ban zama da kai tun na haka kake ba an shi maka musulunci amma dai ban zama da kai zamanin sayyidina Abubakar ya dawo Abubakar ya ce wallahi ban zama wuri guda da kai zamanin sayyidina Umar ya dawo ya ce wallahi ban zama wuri guda da kai sai zamanin sayyidina Usman shi kuma saboda ga zumunta kuma yana ganin da ya koma can bakin ciki da kuma talauci dan a sako ya koma yana yi kiwo yake ana biya ne to saboda wannan ya ga cewa ƙila dai yanzu wane ya wazantu sai ya dawo da shi ya ba shi mas'uliya daga baya kuma jikoki dai sun samu mulki sun shife kawahunsu har ana ma juna gori in abu ya kama a ce kakanku shi ya kaza ya kaza da ma mutuwa ya da an huta bai hawa musulunci fitina ba radiyallahu ta'ala to don haka shi dai ziyara tana da kyau amma kakka mai da wurinka rufa tsogobi da cinci da minahici ga jama'a kuma kai kakka yadda ai unhwani da kai saboda ka zama manzo na minahici a cikin jama'arka babu riba ga minahici babu riba gare shi saboda shi kanshi wanda ya ɗauke ka manzon minahici tsogumi wallahi bai amince maka dan ya san duk wanda ya ɓaci ubanai wallahi shi na ɓaci uban kowa dole ya ƙulla mu uwaye ne sharri kowa na ƙulla mu sharri haka ake kallon duk wanda yake manahiki to amma dai ziyara billahi ka zo saboda Allah ko ka ce gaida mara Allah saboda Allah tana cikin ma amara Allah bi an yi sala wa idza zara akhan billahi tabaraka wa ta'ala fa innahu yata'annasu bi liqa bi baqa'ihi ma'ahu fadulul muqsi ma'ahu mandubun idan ya zamo sanda ba ka ziyarci ko mutum ya ziyarci dan uwa ne saboda Allah ko da akwai zumunta ya zama saboda zumunta za ka dan Allah to ya zama fillahi to in ka fahimci cewa shi wanda ka ziyarta yana ɗiba kewa da zaman ka wuri ne to ana so musahabi ne ka tsawaita zama don ya samu isti'inasi ko da lafiyar shilau akwai wani wanda yake inda son samu ne ba ku rabuwa akwai wani wanda ya kuma da ya zo sai ka yi sauƙin rashin lafiya to in irin shi ne ya zo sai ka ɗan daɗe kuna hira amma kada a yi cince kada a yi tsogumi wai za waje da hu idan mai ziyara ya samu wanda ya ziyarta mashgulan billahi aw bi amalihi aw bi hawaiji fa yuqassiru ziyara idan mai ziyara ya samu wanda ya ziyarta yana mai shagaltuwa da Allah ka iske shi na auradu ko yana zikiri ko yana karatun qur'ani ko yana wani abu na karatun ilimin shi ko kuma ya shagaltu da wasu ayyuka nashi ko wasu bukatu na yau da kullun to fa yuqassiru ziyarata mai ziyara ya takaita ziyara ka dai zo an ganka to bayan ci ai zama tsogumi ne kadhalika almaridu haka na mara lafiya idza adahu in mutun ya gaida shi wa wajada ya sa mara lafiya ya ta'annasu yana diba kewa da shi waye jidul khiffata yana samun sauki bi muqabalatihi da daurantaka shine da zama da shi to yundabu lahu dulul muqsi indahu an sunnanta dadewa ko an mustahabbantar da dadewa wurin shi yana diba kewa da kai wai zara'a annahu tadarraru in ko mai ziyara ga wanda ya ziyarta ana cutuwa bijulusihi ma'ahu da zama ne tare da shi kamar misali mara lahiya da ka zo ka ga ya lumsa shi ido wai bacci ya kai sai ka tashi ka bashi wuri tun da ya gwada cewa dai bai ji daɗin zuwan ka ba kuma akwai wani wanda yake zai zo ziyarar shehi ya ce ka da Allah a ce mashi na ji sauƙi na gode cewa na ziyara ta wahala ce saboda dole sai an bashi dukkan kula an aje komi to shi kuma lahiya ce a ce mai na gode ba sai ya taho ba to ha in ya tahon ya ga alama to ya taƙaita yan bagi lahu na'am ya kamata gare shi ya takaita ziyarar nan wai zara an nam wai zara an annahu tadar bijlusi ma'ahu yanbaghi lahu an yansarifa anhu idan ya ga cewa ya cutu da zama ne wuri ne to ya kamata ya juya ya ce ya bashi in ma rashin lahiyar ne ya jiki to Allah ya sauke inda hali ka addu'a babu ka tashi wa min al-wasli al-muwasala fillahi tabaraka wa ta'ala yana daga sadar da abin da Allah ya horo da sadar sadar da zumunta ta Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da yake baku da zumunta ta jini amma dai kuna da soyayya ta addini to wannan ku sadar da zumunta tsakaninku Allah na so haka nan ko da ba da hadiya ba da daraba ziyara wasiƙa da sauransu wa husnul mu'amalati ma kulli makhluqin haka yana daga ma amara Allah bi an yusalla kyakkyawan mu'amala da dukkan abun halitta kowane ka dubi Allah ya halice shi ba shi za ka dibi shi mutumin ba tunda Allah halice shi ko kafiri ne Allah na son abu ne da bai so ne da bai halitta te in yanzu bai son gani ne kashe shi zai yi tunda ba abu ne yana ci da shi yana rayar da shi to kai baka girma shi saboda Allah walau kalban ko da kare walau da jajatan ko da kaza ka mutunta ta saboda Allah shi ya kaza mana sanar la kulli makhluqin wasa ala da jajatin falam yukutab min al muhsinin haqiqatan wanda ya kyautata ma dukkan halitta kowa da komi ka kyautata mu'amala da shi amma sai mutum ya muna na mu'amala da kaza to ba a rubuta shi cikin bayan Allah masu kyautatawa ga haƙiƙa wai ruwa an rasulillah ana ruwaitowa daga manzo Allah sallallahu alaihi an namra'atan manzo Allah ya ce wata mata dakhalatin nar ta shiga wuta fi hirratin saboda haƙƙin mussa kuma mussa ta fa kyan wata ba ta wani ba raba ta ta daura mussan nan falahi ata amadha bata ci da ita ba wallahi atlaqata ta kula min khushashil ardi bata sake ta bata ci haki da ƙwarin cikin ƙasa ta daure ta haka dan har yunwa ta kama ta kowa ta mutu saboda musan nan za ta dawoma cikin wuta kaga ba a ce mata mushrika ba ba a ce ba ta sallah ba ba zakka abba ce ba ba haji abba ce ba ba zumunta ba sa- duk aikin kirki ta yi amma ba ta kyautata ba musatta ba saboda musan na Allah bai dibi komi na ibadarta ba ta dawoma ta har abada Allah ya kiyaye mu annabi isa an roto in ya ga kare sai ya rabe ya ce assalamu alaik assalamu alaik saboda ba karen ba waye kare allah sannan an ce ya ga khizir ya dariya allah ya ce to wa kaka dariya gini ko magini gini ko magini wa baka dariya tunda dai khizir bayin kai ne waye shi allah to ni allah ne bai iya ba kaka dariya ko ko shi da bai da ra'ayi cikin yadda an kai shi kaka dariya sai a kula kana uwaisul qarani min kibaril arifin uwaisul qarani yana daga cikin manya manyan arifai masana Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sayyidina Umar da sauran sahabbai bayanin cewa akwai bawan Allah uwaisu yana cikin fiyayyen attabi'i cikin kudu wanda ya ganshi ya roƙe shi ya mai istighfari Allah zai gafarta mishi to shi uwaisul qarani kana ya ishu ya zamo yana rayuwa bima yaltaqi min al-mazabili daga abin da yake tsinta da abinci daga bola bola yaka yawo abincin da an ka zuban mai ciwuwa ya tsinta ya wanke ya ci abu ne ya ci gaba da harka ta to ji shine manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ni bazan gan shi ba amma ku za ku cin mashi duk wanda ya gan shi ya roƙe bi dan mai gafara duk abin da ya ce ma Allah Allah na ansawa bai musanta ya ce za ku gan shi a hilan arfa shi sai na umar yake ta kokarin zuwa hajji ranar shi da alimin abi ɗalib ku sai suka ga kamar shi bisa ga sifofin da manzo Allah gaya masu yana bayan gari yana kiwon shanuwa ta mahaifiya ta alimin abi ɗalib ya ce sai da umar ina hangen wannan ko an yaba shi bane uwaisul karani sai suka matsa suka yi mai tambayoyi yana mai ce kuku ina ruwanku da ni ya an kai sai sai da Ali ya ce wannan shine sarkin musulmi Umar ibn Khattab ya ce wannan shine Ali ibn Abi Talib kaji zubuta sai da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa kuka zo wuri na sai sai na Umar ya ce manzo Allah ne ya ce za mu gamu da kai shi ba zai ganka ba amma kana cikin khiyarut tabi'in kuma in mun ganka mu roƙe ka addu'a da istighfari mamaki sai uwarsa ya ce Allahu akbar manzo Allah ya gama zama ne ya tafi ba ku san shi ba yace a ba mu san shi ba yace ba ku san shi ba yace wala ibnu abi quhafata ko abubakar bai san shi ba yace wala ibnu abi quhafa ko abubakar bai san annabi muhammadu ba yace inna ma ra'aytu zillahu kun da ga inuwa kamar kwano ne na ruwa an ka aje da farin wata ka leka sai ka ga farin wata cikin ruwa to watan ne to ba shi bane to shine kuka gani cikin ruwa amma ba ku san manzon Allah ba to amma ji bola ya kabi ya tsinci abinci ya taya wanki to kaga kai in kaga wannan kaga mahaukaci in banda zagi ba abin da zai hada ka da shi to in ka zage shi ko hushi yayi ko bai hushi ba ka zagi wanda Allah ka so da haka ka rena Allah kenan wanda mutum ya matsa da ibada Allah ya gwada mai macen da zai aura gobe aljanna ɗaya daga cikin su yan matsa yan matsa sai aka yi mai ilhami ko cikin bacci ya ce wuri kaza zai ga mata mai sifa kaza tana cikin matan shi gobe aljanna ya tashi ya ta tahiya ya teyo ya shiga nan ya tana har ya kai wurin to da ya ga wurin bisa ga sifar da aka yi mai bola ce iyakar ganinka ya ce ah tuni da kai mai dan mata aljanna ina zuwa bola ya diba ya diba ya ce to bar in bi ya kama tahiya cikin bola can sai ga wata mahaukaciya ta he tana ta hwada tana ta hwada tana ta hwada sai ta kawo kusa ga rai sai ta ce to kai aljanna mun kai za mu haɗu da kai haka Allah ya ce mun kawo ka duniya aljanna Allah ya ce za mu haɗu da kai mun kawo ka nan ashe wai ita ce matar tashi a ga irin uwaisu da haka nan mutum ka shaidanka da wulakanta mutane shi uwaisu yana cinta abinci bola ya ce ya wanke abu ne ya ci ذهب يوم إلى مزبلة يلتقط حبات يأكلها وترانا ويسل قرني ياتهبولا yana cince-cincen abincin shi don ya ce ya wanke ya ci falake hunalika kalban fasarar kalbu yamba ran nan sai ya cimma kare cikin bola shi ma ya taiba da abinci sai kare ya kama haushi kaga shi kare in ya ganka ko da musa ya kaci na shehu dahiru bauchi ya ce kare na cin musai sai kai ko kayan sauko kada da yauɗi gona ka za ka yankan yauɗi kaga za ka ɗauki wuƙa za ka ɗauki kwando ko da kare ta da kai ya gaga wani can ta da wuƙa da kwando ya ce to in ya zo naman ga zai ɗaukewa gaba ɗaya wan wan wan wan ban baka mushi na ban baka mushi na to in ka tsaya ka gwada cewa kai ma kare ne haushi za ka yi mishi ai kana zama musai kai ma dan cikin ka zai yi wurin kariyar mushi ne da haka in yana haushi kana haushi kai ak kare ba shi dan shi abinci dai ha kariya ko bai zaton cewa kwandon nan naka ba na ɗiban musai bane ya ce amma ka kau da kai ya gama haushi ne ka ta ka ci ko kwandon ka da ya wuɗi ila kanka dawo ma ta hiya ta shi yasa ba a biyan ma mutumin banza in yana zagi kakka zage shi ce wala kad amuru ala lahimi yasubbuni fama dalto thummata qultu la ya'tini da yawa nakan wuce la'ananne koma baya na zagi na najiya sai in kawo da kai in ce ba da ni yake ba ba da ni yake ba kuma shikenan ba da kai yake din ba to amma in ka tsaya shi kawai a ce ya ci mutuncin malam wane ai ya ishe shi alfahari dan da ma rashin arziki ne to da haka sai kare ya ce ma uwaisu haushi ya ce mai haushi sai wasu ya ce kai kare ci abun da an gabanka ni ma in ci abun da an gabana da ni da kai ba a san wahi wani wurin Allah ba ka hini ga Allah ko na hika ga Allah ba wanda ya san wanda ya yi wani inda za a gane wanda ya yi wani in mun tahi lahira na samu tsallake sirati na shiga aljanna ka shiga wata to wallahi na hika in ko rashin arziki na ya jewa na wata kai ko ka haye to wallahi ka hini to ji waisul karani ya ce makare ba a gada wanda ya wani sai mun ga mutum aljanna in na wuce siraɗi na hika in ban wuce ba kahi ne tun da shi kare ba siraɗi zai hau ba ko nutura ba za a yi mishi bai shiga wuta ya sha azaba shi ko in bai tsallaka siraɗi ba dan wuta ne sai ce latan bahani kare kakkai mana haushi kulmin ma ya lika wa akulu min ma ya lini ka ci abin da an gabanka in ci abin da an gabana al'ana la na'lamu hal anta afdalu minni am ana afdalu minka yace ga yanzu ba mu iya sani shin kai ka hini ko ni ne hika kaga kuma sai ce hal anta afdalu minni bai ce hal ana afdalu ba sai daga baya shin kai ka hini ga Allah ko ko ni ne hika ba mu sani in dhahabna lil akhirah wa juztu sirada fa ana khairun minka ka bari in mun te lafira na ga na tsallake siraɗi na shiga aljanna to wallahi na hika wa in lam ajuzi sirada fa anta khairun minni in ban tsallake siraɗi ba na faɗa wuta to ka hini ga Allah ya ta'awwal shi uwaisu yana fassara ne yana nuhin ulaika wa khairul bariya idan mutum ya imani ya aiki mai kyau to ulaika wa khairul bariya al bariya al makhluqat dukkan abin da Allah hanta shine bariya to ulaika hum khairul bariya su ne biyayyen talikai hakkar nuka da kowa duk sun yi su in sun yi imani da aiki mai kyau da kuma cewa ulaika hum sharul bariya idan mutum ya zamo bai da imani bai shiga aljanna ba to duk halittar da Allah ya tahi shi shine mafi sharrin halitta ga baki da لأن الإنسان إذا سعد فهو خير البرية إذا متن يأزكي to shine fiyayyen halitta ga baki ɗaya in yi arzikin shiga aljanna waya za shi kifa wa sharul bariya in ya rasa arziki ya shiga wuta shine mafi sharrin halitta ga baki ɗaya ya ƙulu lahu waisul ƙarari na ce ma kare idza justu sirata fa ana khairun minka wa in lam ajuz fa anta khairun minni nan tazuru zalika al-yawm ya ce in na ƙetare siraɗi na shiga aljanna to na hika ga Allah in ko ban samu tsallaka siraɗi ba na faɗa wata kahi ni ga Allah ka yi haƙuri mu jira wannan rana ba ta guntun abinci aka yi ba ka jira wannan rana haza kullan dakhilun fi walladina yasiluna ma amara Allah biha yusala shehu radiyallahu ta'ala ce wannan bayani ya shiga cikin waɗannan ulul albab su ne masu sadar da abin da Allah ya yi horo da a sadar da shi ina tuna wata rana mun tafi Morocco pass ana taro na shehunan ɗariƙa wanda ya samu zuwa na duk duniya za a ga wani dugun-dugun da shi tsoho tugun kuma in dan ta kaya ne ne kai ko gaisa da shi ba kai kuma shehin wata ƙasa ne kuma ga sunan birjit wani dogo wani gajere wani tsoho da muka zo za mu shiga hall khalifa sai ya ce mani to mutum ya hankali kai ya taka kaya ko ya haɗi ƙafa ko ya haɗi ƙayar kihi ni ce mi ya ce wallahi wasu ba mutane ba ne ce wallahi mutum ya hankali in ka taka wani ba daidai ba kana rasa arziki ko ya kashe kama gaba ɗaya ga halifa zaune don haka ka ga kowa ka lallaba da shi salamun salaman ya wuce baka wuri ka tabbata lahiya kai da shi amma wulakanta halitta ba aikin kama da balle yan dalika mutum ya yi ne zikiri ya kwana zikiri yana da hususi har da'ima yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman wa abada wani in yace haka Allah zai tabbatar maza Allah ya ce da yawa wanda yake abun tunkuɗewa ga ƙohohi abun mayawa cikin taro amma lau aka sama alallahi la'abarra wani ya zo ana tsananin fari sai ya sallah sai ce wallahi Allah kai ruwan sama farin ga ya ishi mutane wallahi Allah kai ruwa wallahi Allah kai ruwa ya toha addu'a ya tashi bai ban masallacin ba a gwabce da ruwa shi ko wani dan sa'ido sai ya bi shi ya bi shi ya bi shi ya bi shi ya bi shi har ya ga shiga wani mataccen gida haka kuma sana'a ta dukancin fata ya kai ashe ya lura da wani ya biyo shi ko da gobe jibite sai dan sa'ido nan ya bi shi mai da addu'a ba da ya ta yace mata ina mai gidan gawa ne ta ce wani wani aikin jikin ji ta ce ai tun ran da wani ya biyo shi da masallaci ban ko ba sani inda ya ba ya ta ya ta ya bace to kaga kai kaga talaka ba duku mai tsumma ya zo yana ce ma Allah wallahi ai ruwa kuma hadisi ne law aka sama Allah la abarrahu manzo Allah ce da zai ma Allah rantsuwa ayi kaza wallahi za ayi kaga in ka wulakanta shi yace Allah ya tsine maka an gaba an gaba ko Allah la'ane ko Allah bi Allah ya duk abin da ya faɗi illa dai su kuma ba su sakin baki su la'ani bayan Allah da su jin tsoron Allah to amma kaddara aka gudu ya ce duwa wannan ya shiga cikin sadar da abin da Allah ya horo a sadar da shi wa ya khashawna rabbahum wa ya khafuna su alhisab su ulul albab suna jin tsoron ubangijin su kuma suna jin tsoron ranar hisabi to shehu zai gwada maka fiqhul lugati alkhashiyatu wal khawfu ashe ba iri guda bane mu ne ka cewa tsoro tsoro a khashiya daban khawfu daban da ka yace waya khashawna rabbahum sai ce waya khafuna su al hisab ba a cewa waya khashawna su al hisab ba a cewa ka danga larabci shehu zai bayani ce ya khashawna Allah tabaraka wa ta'ala suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala waya khafuna su al hisab ai shiddata azabihi kuma suna jin tsoron tsananin azaba ta Allah alkhawfu wal khashya laysa bi ma'anan shehu yace alkhawfu tsoro wal khashya da tsoro laysa bi ma'anan ba ma'anar su guda ba alkhawfu shi alkhawfu ya kawo bin munzilil makaruhi wa min al makaruhi nafsihi yana yiwa alkhawfu ya abuku ga wanda ka saukar da abunki wanda ka saukar da azaba ana ce ana jin tsoron Allah kada ya saukar da azaba ta wa min al-makaru nafsu kuma shi abun ki ita azaban ana ce ana jin tsoron azaba ta sami mutum da haka ana jin tsoron azaba ana jin tsoron mai saukar da azaba kuma duk ana wanda kalimatu al-khawfu dan Allah ya ce ya khafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu kaga Allah shine munzilul makruhi to yukhafu minhu ha kuma can nan ya ce ya khafu na su alhisabi kaga abin kenan nafsihi ta kaddama wa huna nan ku sai Allah ya ce ya khafu na su alhisab wal khasha amma ita khashiyatu la taqau illa min munzilil makruhi faqat sai wanda ka saukar da abin ki shi akai ma khashiyatu dan cikin khashiyatu akwai girmamawa amma cikin khawf babu girmamawa cikin haufu babu girmama amma cikin khashiyatu akwai jin nauyi da girma a zuciya amma akwai tsoro ciki shine bambancin su yace wal khashiyatu la taqaw illa min munzilil makruh faqat da haka yace ya khashawna Allah na yace wa ya khashawna rabbahum al khashya ita khashiyatu khawfun ma'a ta'zimin tsoro ne amma tare da girmamawa cikin zuciya da haka yace ya khashawna rabbahum suna jin tsoron ubangiji amma suna girmama ubangiji subhanahu wataala la yuqalu ya khashawna su al hisab ba a cewa wai suna tsoron su alhisabi saboda bala'i babu wata girma tsakaninka da shi illa gudu alhashiyatu la tudlaqu al makaru ita khashiya ba a wawaita ta akan abun da aka ki wa inna ma tudlaqu ala munzilil makaru ana wawaita ta ga mai saukar da abun ki amma al khawfu fal insanu yakhaf min al makruhi shi ko khawfu mutun na jin tsoron wani abun ki kana cewa hibtu zaidan na ji tsoron zaidu kuma sai ka ce hiftul marada na ji tsoron rashin lafiya hada sahihun wannan duk ingantacce ne wa khashiyatu wa khashitu min zaidin ba a cewa ana cewa khashitu min zaidin wala yuqalu khashitul marada ba ka cewa khashitul marada saboda ba girmama tsakaninka da ciwo illa Allah kare kai ta baka wuri والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدير جنات عدن يدخلونها ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدير والذين waɗanda yake sabaru sun yi haƙuri ala ta'ati akan bin Allah wal bala'i suka yi haƙuri da bala'i wa anil ma'asiya suka yi haƙuri da gabarin sabon Allah suka yi wannan ibtigha a wajhi rabbihim dan neman yarda ubangiji su ne neman zata ubangiji la gairu ba neman wani abu ba min aradin duniya daga abubuwan duniya kuma bayan sun yi haƙuri don Allah wa ƙamus salata suka tsaye da sallah wa an fagu bin mara zakanahum suka ciyar daga abun da muka arzita su kaga suka ciyar daga abun da muka arzita su ashe arziki ba dubara kama ce arziki ne na Allah yasa a hannunka to kai za ka ciyar don ka samu fa'idan zamanka mai gadin dukiyar Allah ya baka damar ka ci ka nemi arzikin lahira da abin da ya baka ajiya shi yasa ya ce mai mara zakanahum suka ce daga abin da mun ka arzita su sirran asirce wa alaniyatan da bayani shehu ya ce asnadal infaka ilal abid Allah ya dangana cewa zuwa ga bayi wa anfaku wa asnadar rizqa ila Allah tabaraka wa ta'ala ya dangana arziki zuwa ga Allah ya ce min mara zakanahum bai ce wa an baku min rizqihim ba dan ba nasu bane na Allah ne li ta'lama ayyuhal abdu inda al-infaqi annaka wakilun faqat Allah ya dangana arziki ga kai ne dan kai bawa lokacin ci da dukiyar nan ka san kai wakili ne na Allah ba dukiyar ka bace a kai wakili ne na Allah almalu lillahi tabaraka wa ta'ala dukiya ta Allah ce wa anta wakilun kai wakili ne tusiluhu ila mahalli amrihi faqat ka sadar da shi ko kana sadar da shi inda Allah ya horo da asadar laysa laka an tatasarrafa kaifa tuhibbu dukiya ba taka ba mutum ya baka ya ci ga da ya kaso to baka da ikon kai tasarrufi da kake so kai dole kai yadda mai dukiya yake so kaifa tuhibbu baka da ikon kai yadda kake so wa kaifa tashtahi baka da ikon kai yadda kake sha'awa wa kaifa tarda baka da ikon kai da kayyanta inna ma anta wakilun kai wakili ne fa faman wakila fi malin wanda aka wakilta ga dukiya la ya tasarraf illa bi amrul wakil bayyin tasarrufi da dukiyar nan sai da horon wakili kamar ai maka ministan kuɗi shikenan sai ka ɗibi kuɗi kai ta da kaga dama an ya kuna shida da gwamna ba za ku shirya ba da aka kai kwamishinan kuɗi ne lalle kai kwamishinan kuɗi amma sai gwamna ya ce kaza a kashe shi wuri kaza kaza ai kaza da shi kaza ai kaza da shi to wannan shine karamin misali duk abin da aka hannunka na Allah ne kai wakili ne to ka dibi inda Allah ya ce a sa dukiyar nan ka sa yadda ya ce a sa shi yasa Allah ya ce wa anfiqu mimma wa anfaqu mimma razaqnahum sun ka ciyar daga abin da mun ka arzita su arrizqu min Allah wal infaqu min al abdi arziki daga Allah ne na Allah ne shi bawa ciyawa kawai a tashi idan la yunfiqul abdu illa mutabiqan li muradillahi tabaraka wa ta'ala tunda haka ne bawa ba zai ci da dukiyar da a hannun shi ba ta Allah sai akan dacewa da manufar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yadra'una suna tunkuda sayyata mugun abu yan an masu bil hasanati da kyakkyawan abu su hayo da ulul albab yan kai masu sharri sai su yi maka alkhairi kal jahali kamar jahilci suna tunkuɗe shi bil hilmi da haƙuri wal aza kamar cuta ya masu suna tunkuɗe ta da sabari da haƙuri ula'ika masu yin haka lahum uqubad dayar kyakkyawan makoma ta tabbata gare su a lahira ita ce aljanna ta dawwama wanda za su shiga saboda jin daɗi da girmamawa za su shiga aljanna hum su wa man salaha da wanda ya imani min aba'ihim daga uwayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zuri'arsu wa in lam ya'malu bi amalihim ko da ba su yi aiki kamar su ba yakunu da fi darajatihim za su zama cikin darajar su aljanna ta kare matan lahum dan girmamawa gare su bayani zai zo nan gaba kaɗan Allah ya sa mutum aljanna ya ji daɗi Allah ya ce to na alƙawalin yau sai ka ce ka gamsu ƙaƙa ya ce to Allah to na kan ji daɗi kuma na gamsu amma ban ga babana ba ko ban ga innata ba ko ban ga matata ba ko ban ga mijina ba ko ban ga ɗana ko ɗiyana ba Allah ce ah to kai ku ai su waɗannan ba su yi aikin ka ba suna aljanna kam amma tsakaninka da su akwai bambanci da sun yi aiki irin naka da ka ga su na sai Allah ai aiki haddasu na yi ba ni kaɗai nema aikin ba ina nuyin haddasu Allah ce o haddasu to ku ɗauko mai su a kawo kan daraja ce jalla jalalu Allah kai mu wurin uwayenmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yurwa ana ruwaito anna waliyan Allah tabaraka wa ta'ala waliyan Allah tabaraka wa ta'ala idza dakhala aljanna in ya shiga aljanna wa wasala ila darajati ya kai daraja ta inda an masauki ne ya kulu sai ya ce ma Allah aina abi Allah ina babana yuqalu sai a ce mai abuka da khalal janna ubanka ya shigo aljanna walakin lam yasil illa maqamika sai dai bai kawo muqaminka ba li'anna maqamahu wa maqamaka laysa mutasawiyani saboda matsayin shi da naka ba daidai suke ba ya kulu sai ce la Allah a'a inna ma kuntu a'malu li nafsi wa li abi idan magana aiki ce Allah ai aikin mu biyu ni kawa da ni da babana na kai yuqalu sai a ce atuhu bi abihi ku kawo mai uba ne ku kawo mai uba ne a zanna lahiya sai a kawo ko ko ya kulu wali ya ce aina ummi Allah ina mama ina uwata kazalika shi ma ai haka ko ko ya ce aina azwaji ka ga sai ce i amma ina su hajiya bai ga su hajiya mata ne kazalika ce to ai aikin su bai kira ce Allah ai aikin hadda su hajiya ciki ce ku kawo mai su hajiya ce ta ta ce ban ga alhaji ba ce alhaji ya tamke bai aikin ki ba ce Allah aikin hadda shi nika ya ce ka kawo mata alhajinta kazalika kazalika aina auladi ko ko ce ban ga diyana ba kulluhum yulhaquna bi darajatil wali dukkan su za a riskar da su da darajar wali da Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah ta'ala la yuhibbu an yaghdaba waliyuhu fi daril akhirah ba ya son waliyi ne ya hushi gobe kiyama wal mala'ikatu mala'iku ya dakhulu da suna shiga alaihim ga waɗannan masu arziki min kulli babin min abwabil janna aw al qusur ta kowace kowa daga kohoyin aljanna ko bena aljanna awwala dukhulihim farkon shigar su litani'a saboda murna da maraba barka da zuwa barka da zuwa saboda ba a son kewa da haka da shigarka za a tare ka ana ta ina aka saka da kai likulli wahid min mi'atu alfi qahraman kowa na da khadimi dubu ɗari wanda ka kulawa da harkoki ne kawai da ka motsa me kaka so mai gida kaza aka so a kawo wal mala'ika banda wannan khadimai kuma mala'iku ya da suna shigowa ya talaqawnahum yubashshirunahum bima lahum inda Allah tabaaraka wa ta'ala min mazidir rida wa takrima suna tariyarsu su ne masu bishara ga abin da suke da shi wurin Allah na samun ƙarin yadda da girmamawa ya ƙulu lam salamun alaikum ta su amince tabbata gare ku hada sawabu wannan lada bi ma sabartum saboda haƙurin da kuka yi ne a duniya fa ni'ima uqbat dar ma dalla da ƙarshen gida ya zama shine irin wannan alhamdulillah jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وهلا بك